جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى قودية دي هدامو أولنا مسلاتي من البركة نا مركز سبيل مسلاتي نا مركز سبيل هدا kat wanda yake unguwa ta mayar amfa a wannan gari na zandar garin da magaram Allah sanya albarka da alkhairi a wannan haduwa tamu wanda wannan haduwa tamu ita ce haduwa ta goma a cikin wannan wunin na sha ɗaya da wata na ramadana shekara ta 1447 wanda bi izinin tabaraka wa ta'ala muna farin suratul muddathir wanda ajiya mun yi at-tafsir al-ijmali ko kuma at-tafsir al-mawdu'i na wannan sura mun haɗi kanun labaran surar da abinda ta kumsa sannan kuma hallo ayoyi kusan aya bakwai ta wannan surar mun haɗi kistar sababin sabkota kasancewar cewa ita ce wahayi na biyu wanda aka yi farkon wahayi da aka wa manzalar sama yana zari hira shine ikra wanda jiya mun ga bayani dalla-dalla bayan shi manzalar sama ya kasance jin tsoro da ganin mala'ika ya lulluɓa sai aka safko mishi da wannan ayoyi guda bakwai na surati al-mudassir aka ce tashi yayi da'awa shi yasa malamai suke cewa nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudassir wanda ne duka jiya mun yi karin bayani bayan shi kuma sai ayoyi na fari na suratul muzammil duk da akwai sabanin malamai a jiya ba mun bai ishara akan shi amma dai wannan wanda muka bayyana na jiya da na yau a takaicen nan na yanzu shine wanda ya hirin jayi wanda mafi yawan malamai suka hirin jayawa amma wasu malamai suna ganin cewa la harkon wahayi ikra bayan ikra sai aka sabko da ayoyi na hari na suratul muzammil bayan shi sai aka sabko da ayoyin nan guda bakwai na suratul mudassir amma abin da yafi dai wanda muka gabatar almihim da akwai maganganu da dama hatta da da ko wanda suke ganin cewa ikra amma ba ita bace ba tawhari bal mudassir ita ce tawhari almihim dai a kowane sabani na malaman tarihi ko na sauran malamai ne da akwai magana ta hirin jaye ta yi mai kyau suna daidai da siyaki da kuma wasu dalilai da sauransu Allah ta yi maka da sa alkhairi kidan insha Allah kai tsaye alar masu ya karanto mana wa'annan ayoyin guda bakwai bi izinin tabaraka ta'ala ta yadda za mu tashi da tafsirinsu Allah ta yi maka Allah sai alkhairi Allah mana tawfiqi daga dakatar na faɗin daidai da bayyana abin da yake shine daidai Allah ya Bismillahir Rahmanir Rahim ya ayyuhal muddaththir qul fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر na'am wannan ayoyin guda bakwai kenan su ne wahayi na biyu a magana mafi rinjaye bayan surata ikra ko kuma ayoyi na surata ikra na farin surata ikra sannan kuma da su ne aka ba ma annabi muhammad sassama manzanci wanda dai ibarar nan muna cewa ita take lakashe tarihin wannan surorin guda biyu na fara ba manzana sama annabci shine nubbi'a bi ikra wa ursila bil mudassir an bashi annabci da surati ayoyi na fara na surati ikra sannan kuma hallo an bashi manzanci manzala ta sama da ayoyi na fari na suratul mudaththir wannan wanda mala ya karanto mana kenan Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan annabin wanda ya lullube ya lulluba da malullubi bargo ko makamantan haka ya ayyuhal mudaththir Allah maɗaukin sarki bai kama ba sunan manzan Allah kai tsaye saboda girmamawa da darashtawa sai ya haɗu wata sifa daga cikin sifofin da yake cikin shita shine lokacin da aka yi mishi wahayi na ikra ya tsorata da ganin mala'ika da yayi har wanda ya sanya mishi yana jin masassara ya lulluba saboda sanyin da yake ji to ya Allah ya ce ya kai wannan annabi wanda yake lullube da bargo ko kuma a malullubi ka tashi ga aikin da zan baka nafsin almuddassir shine zamu gani insha Allah a muzammil da almuzammin da almuddassir dukan su ma'anar su shine annabi wanda ya lulluba kawai bambantawa ce kenan mutaradifat ne kalmomi ne guda biyu suna da ma'ana daya wadu kalma ta almuddassir asalinta shine wannan min disar yani in aka ce tadassara fulanun ay labisa disar kaya waɗanda suke bin jikin mutum kenan riga ya cike shine asalin kalmata yani almudassir daga addisar ne in aka ce tadassara fulanun ay labisa addisar ya sa kaya na ciki riga ta ciki ita ce disar riga ta sama da ake dora ita ce shi'a kamar yadda malamin ga suka bayyana kuma ya zo a hadisi ma mazala yake cewa al'ansaru shi'arun wan nasu disaru wadda haka ya zo kenan amfani da wannan kalmar kenan shi ne kalmar daga disar to disar kayan da suke cikin mai yake suna suke taba jikin mutum yayin lokacin da kalin liba bargo yana taba jikinka shi ma nan aka yi amfani ana nihin da haka kayan nan dai ya ayyuhul muddassir ya kai wannan annabin wanda ka lulluɓa da malulluɓi bargo wanda kake barci kake hutawa saboda wahalhalun da ka tsinci kanka da rashin lahiya da firgicin da ka shiga kun fa'anzir tashi daga kwancin nan da kake tashi daga wannan barcin da kake tashi daga wannan lulluɓin da kake ka yi gargaɗi kai wa'azi kaga shi ne nukta ta intilaki na zaman annabi muhammad salasama ya tashi daga marhala daga martaba ta annabta ya koma zuwa ga martaba ta manzanci kuma daman allah ya zaɓe shi don ya zamto haka ya zamto annabi ne kuma manzo ne kuma shugabannin annabawa da manzanni ne gaba kida sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ulil azmi minar rusul bal ma shi ne shugabannin ulul azumi na rusul wanda mala'iku ne wanda manzannu ne guda biyar wanda Allah maɗauki sarki ya sanya musu suna ulul azumi na rusul ga wanda Allah maɗauki sarki ya ce fasbir kama sabara fasbir kama sabara ulul azmi na rusul wa la tasta'jil lahum wannan sune ulul azmi na rusul kama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen su shi ne kuma na faransu kuma shi ne shugabansu sannan kuma hallo ga annabi isa ga annabi musa mun samu uku ko ga annabi ibrahim ga annabi nuh wannan su ne ulil azmi min rusul wanda a cikin ayata surat sura Allah maɗaukin sarki ya yi bayani a kansu a ramma ahzab ashura ma da akwai a hazab ma da akwai ko biyu ce tabbas abinci ko alarama inna auhaina ilaika kama auhaina ila noshin a to abinci ko almihim da akwai abinci ko shara'a lakum min ad-din شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم
شرع لكم من الدين ما وصينا
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا kaga فيه a nan gurin an fara da annabi nuh da kuma wallazi auhayna ilayka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hallu isa ibn maryam da annabi ibrahim da kuma annabi musa to wannan sune ulul azmi na rasul kuma shi shuwa- shugaban su ne sallallahu alaihi wasallam kidan mu dawo kan ah, ayat da muke ya ayyuhal muddathir ya kai wannan annabi wanda ya lulluba da bargo qum fa'anzir tashi kai gargadi kai wa'azi ka yi kira zuwa ga addinin Allah ka yada addinin Allah ka yi kira zuwa ga tauhidi qum fa anzir sai Allah ba ke sake ce ka tashi ka yi gargadi me yasa ba a ce ba qum fa anzir qum fa raghib wa anzir ka kwadaitar ka kuma tsawatar sai aka waɗi tsawatarwa saboda tsawatarwa kadai tana kumsar kwadaitarwa duk abin da aka ce kakka yi shi to kishe shi kenan abin so ne in aka ce kada ka yi shirka kishe shi tauhidi e in aka ce kada ka bar sallah kishe shi yin sallah e kada ka yi ruwa kishe shi i sadaka i kyauta kenan kaga al'inzar kuma Allah maɗauki sarki a ayoyi da dama ya wasafa manzalar sama bashiran wa nazira ne mai albishir ne mai ba faɗin ayyuka na gari na ƙwarai ne ga sakamakonsa aljanna wa naziran mai gargaɗi ne mai faɗin ayyuka mummuna kuma ya bayyana ya yi gargaɗi ga sakamakon su wuta sallallahu alaihi wasallam qum fa anzir ka tashi ka yi gargaɗi al'allama al-qurtubi al-maliki yake cewa wa fi hadha nida mulatafatun fil khitab a wannan kiran da Allah ya wa manzala da akwai tausasawa da darishtawa min al-karim daga Allah mai mai karamci ila al-habib zuwa ga masoyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izna dahu bi wasfihi sai ya kiraye shi da sifar shi walam ya kul ya muhammadu bai ce ba ya muhammadu irin yadda jahilan mawaka suke yi su dinga kira suna maza Allah kai tsaye Allah ma sai da ya tausasa ya kiraye shi babu a alkur'ani inda aka kiraye aka yi kira aka yi kira aka kiraye suna maza Allah kai tsaye daga ya ayi wannan biyu ya ayi wannan majalisa da ayi yuhar rasulu gashi nan ne amma duk inda kaga aka wadi sunan manzon Allah labarin yake bada gurare guda hudu ne rakkan inda aka wadi sunan manzon Allah zalla shi ma kuma labari ne hikaya ce wa ma muhammadin illa rasulun محمد رسول الله ta fari da ƙasa ya fara ko muhammadu rasulullah kaga ba da labari ne ake muhammadu dan abdullahi manzon Allah ne ha hayya ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد na'am wannan ma kaga bada labari ne da nan ba a haɗi ba Muhammadu shi yasa zai huta daga lissafin da muka ce guda hudu kenan aka haɗa har wannan biyar ما sai aka haɗi كان- sunan Ahmad ma kana Muhammad ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله kaga ta biyu wadda aka haɗi Muhammad ko shine annabi Muhammadu ba uba bane ba ɗaya daga cikin mazajen ku bai da ɗa namiji kenan a lokacin da aka haɗi wannan magana bai da ɗa namiji lokacin kuma eh, ya- da ya yi tabanni da zai sai daga baya zai- Allah ya warware hukuncin tabanni a ƙarƙashin ayoyin ne Allah ya haɗa ka kenan kaga ta biyu ayya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل wannan ta uku muhammadu ma- manzon Allah annabi muhammadu shine manzo ne wanda a gabanin shi ma da akwai manzanni su- a sun shuɗe sun rasu shi ma kuma hannu zai rasu zai ta yi amma bambancin ku bambancin al'umma manzon Allah da sauran al'ummu sauran al'ummu daga annabi ya tafi galiban shari'a su tafiya take amma manzon Allah har zuwa tashi alkiyama واضح sai kuma ta ƙarshen ta hudu a suratu muhammad ko suratu muhammad ko hayo bima nuzila ala muhammadin
الذين كفروا نعم.
وصدوا عن ولا- سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما وآمنوا بما نزل نزل.
على محمد وهو الحق من ana ba da ربهم labari a kan mummuni aka ce waɗanda suka yi imani da abin da aka safko a kan annabi muhammad kaga duka ba da labari ne waɗannan guraren guda biyar guda hudu wanda aka hudu sunan muhammadu kai tsaye duka ba da labari ne sannan kuma sai gurare guri ɗaya wanda aka hudu ahmad shi ma ba da labari ne annabi isa yake bishara da zuwan annabi muhammad mai suna ahmad annabi na ƙarshen zamani mai suna ahmad kenan gaga duka ba da labari ne amma ba kai tsaye ba a yi kira shi yasa malamai suka ce dole dole ka ɗauki wannan ladabin kai ma allah ya sarraha cewa fa kiran manzon allah bayan da za ka kira junanku ya juna ba la ta ja'alu لا du'a rasul تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku sanya kiran manzon Allah su sama kamar yadda kuke kiran junan ku ya juna yadda kake kiran sunan wani kace wani wani ka kira ya sunan shi zalla to kada ka sanya kiran manzon Allah haka dole ka kiraye shi ka girmamawa da darajtawa to kaga ya kamata a kiyaye a a yi shiga taitai o kuma wa'annan waƙe-waƙen da ake yi da sunan yaban manzan Allah shi yasa malamai suke cewa bai halitta ba ka yi yaban manzan Allah matakar bakka da ilimin shari'a tauhidi da fiqhu da sirar manzan Allah da hakikin annabi Muhammad in baka sani baka yadda baka kai waƙe wanda babu kidawa dama inda kida haramun ne ba a ma magana saboda in jahili wanda bai ba karatun aqida bai ba karatun tauhidi bai ba karatun sirar mazala sama bai san hakka mazala ba zai ta wadin ababen da ba su tabbata ba kwama tala Allah ke kina yamu dawo kan ya ayyuhal muddathir ya kai wannan annabi wanda ya dindaba qum fa anzirta shi kai gargadi kai wa'azi kai wa'azi ka isar da shari'a sannan kuma hallo a wa'azin naka wa rabbaka fakabbir ubangijinka Allah madaukakin sarki girmama shi fakabbir rabbaka ubangijinka ka girmama shi ka darashta shi duk wa'azin da zaka yi ya zamto wa'azi ne na girmama Allah kira zuwa ga tauhidi babban abin da zaka girmama Allah da shi kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga bauta Allah maɗaukin sarki kira zuwa ga shari'a Allah zuwa ga addinin Allah wa rabbaka fakabbir ubangijinka Allah maɗaukakin sarki fakabbir girmama shi keɓance shi da girmamawa darajar tawa shi yasa farkon wa'azi awwalu ma yubda bihi shine at-tauhid manzo Allah sallallahu lokacin da ya tura Mu'az bin Jabal Yaman ya tambaye shi me zan fara da shi sai manzo Allah ya ce mishi "Ah, ah, ka fara kun sanar da su la ilaha illallah wa anni rasulullah ka koya musu la ilaha illallah a fara girmama Allah a fara tabbatar da tauhidi da aqida sannan bayan haka kuma hallo ibada da sauran haƙiƙa da suke kan mutane ya shi ne wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka ka keɓance shi da girmamawa malamai suke cewa ka girmama ubangijinka a hwada a kudiri a aiki da sauran dukkanin mu'amala in za ka yi ka girmama ubangijinka kenan nan za mu iya cewa khitabi ne ake wa manzan Allah ta sama na hari sannan khitabi ne ake wa duk mai koyi da manzan Allah su ne malamai wanda al-manzala sabai al-manzala ke cewa al-ulama wa rasatul anbiya suna tsaya a matsayin annabawa bayan shudewar manzala su zama ko a malamai to su ma a da'awarsu su ne ya zamto da'awarsu tana nasabawa akan girmama Allah kada ka sa sharholiya da wasa a dawa a wa'azi ka dinga kawo shikaya dan a yi ta dariya da sauransu wa'azin ka zamto kawai su- surutu ne kawo labarin yan siyasa kawo labarin abin da aka yi duniya har a huta a tsare ba a ji ba ka ce allah ya ce manzo allah ya ce malamai sun ce ah, sahabi kaza ya ce ko in an ji ka faɗi da gaugawa kake bi ka wuce no- bayani akan nusus dan ka je wata kawo wata kisa kuma mafi yawan wasu kisosin ma ba su inganta wasu tabbata ba don a yi ta dariya a yi ta shaholiya haka da akwai matsala ya kamata masu da'awa su ɗauki wannan uslubi sannan kuma halin malamai suke cewa wannan bayan khitabi ne ake wa manzan Allah akewa malamai wanda suke magaba- magada annaba ne kuma khitabi ne akewa al'umma gabaki daya kai bawa duk abin da za ka yi na magana ya zamto da akwai girmama Allah a ciki kai bawa duk abin da za ka yi na aiki ya zamto da akwai girmama Allah a ciki duk abin da za ka yi na ƙudiri ya zamto da akwai girmama Allah a ciki dukkanin abin da za ka yi na mu'amala ya zamto da akwai girmama Allah a mu'amala in ka cewawa ne na rantsi da Allah zan yi maka kaza zan baka kaza ka cika girmama Allah ne yake da sauran gurare ga suna a ruwa wanda muka hada da bayani ne wanda jumla tana kumshi da darsuka masu girman gaske Allah taimaka Allah sai alkhairi bayan haka kuma sai Allah madaukakin sarki ce wasiyabaka fatahhir game da tufakka kayanka fatahhir ka tsarkake su wannan shi da tafsirin da ya yi shahara asiyab ana nihin da su tufa kaya ka tsarkake su saboda girmama Allah ka tsarkake su saboda ibada ka tsarkake su saboda kai mumuni ne tsarkakakke ne mumuni kuma ana so ya zamto a cikin nazafa tunda nazafa tana daga cikin imani nazafa tana daga cikin musulunci bal harkon abin da zaka fara karanta a fiqh wanda shine hukunce hukunce ilimi na hukunce hukunce na shari'a ko harkon abin da zaka fara karanta shine kitabut tahara wan nazafa littafin da zai maka magana akan tsarki kama tun daga hukunce-hukunce ruwa arwalla taimama wanka yi hukunce-hukunce jirgi da sauran abin da ya shahi haka yan kaga tsabta tana da mahimmanci ka tsarkake tufarka kuma tsarkake tufa shi ne daga cikin sharaɗai na da yake suna na sallah nan malamai suke ce an ce ka tsarkake tufarka min babi aula in an ce tsarkake tufar da suke jikinka min babi aula a ce ka tsarkake gangan jikinka kenan an yi umarni da ka tsarkake tufarka kuma an yi umarni da ka tsarkake gangan jikinka haka kuma hannu malamai suke cewa a ƙarƙashin haka za a hudu tsarkake gurin da za ka yi sallah shine masallaci da kuma gurin da za ka keɓance domin yin sallah kaga wanda malamai suke cewa taharatul khabas shine at-tahara taharatul badan والثوب والبقع طهارة الخبث كتركك نجسة نجسة ميكا شيني أجكنك da tufakka da kuma gurin da za ka yi sallah da akwai kuma taharatul hadath ita ma tana shiga karkashin haka shine ka tsarin wata in wani abin da yake karya arwalla ko yake karya maka yake karya maka tahara babba ko karama arwalla ko wanka ya same ka to ka tsarkake kai tsarkake jikinka kai tsarki wanda aka tanada Allah taimaka Allah ta alkhairi wasu ya baka fatahi ita ce shahar wannan fasara da ta yi shahara ka tsarkake tufarka siyab jam'i ne na sau sau tufar da mutum yake sawa ta saman jikin shi ne ko ta kasan jikin shi riga ko wando izari ko kuma ridadi me yake suna riga ta sama ko kuma me yake suna zanin da zai tsarma wasu malamai suka ce wasu ya baka fatahir ana ne ahmalaka asiyab suka ce ana ne al'amal ayyukan ka tsarkake su ka yi su da ikhlasi don Allah ɗaya daga cikin fassarori malamai wasu malamai suka ce la wasiyabaka fatahir shine qulubuka domin ana cewa ana ta'abirin as-saub ana ne da shi al-qalb larabawa sai su ce sau suna ne da shi al-qalb kawai inda zaka je a misali shi laraba suna cewa al-majdu fi saubai a cikin tuhashi da akwai almashid misali ne suke ba da haka kuma hallo da maganganun malamai da dama akan haka kenan wasu ya baka fatsahir ɗaya daga cikin fasahar suka ce la zuciyarka ka tsarkake ta ayyan mata na daman malamai na tafsiri sun wata ka'ida suka ce idan malaman tafsiri suka samu saɓani zuwa ga magana biyu ko magana uku ko makamanta haka dukkan na maganin in aya tana iya daukan su ba tare da an samu cin karon juna ba abin da yi a buɗe ma'anar aya amma mata Allah taimaka Allah sai alkhairi kidan wasiyabaka fatahir ka tsarkake tufarka a wani tafsiri ka ce ka tsarkake ayyukanka a wani tafsiri ka ce ka tsarkake zuciyarka wanda tafsirin Abdullahi bin Abbas ta yi kanna bi siyabi anil qalb Abdullahi bin Abbas ya ce Allah madaukakin sarki yayi kinaya da siya a kan zuciya kina kaga abdullahi bin abbas ya yi tafsiri na ukun da muka faɗi kidan shine ka tsarkake zuciyarka sai abdullahi bin abbas ya ce ومعنى والمعنى وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي كسرك كي زوجيك daga zunubi da kuma saba ma Allah madaukakin sarki ka tsarkake zuciyarka wajen ayyuka sai ya istishhadi da wani shi'ir na Ghailan yake cewa wa inni bihamdillahi la thawba fajirin labistu wala min ghadratin ataqanna yake cewa alhamdulillah yake cewa alhamdulillah ban sanya ba tufa ta fajirci yani yana yin zuciyar shi yana kina da zuciyar shi ne da mahallin shayi kuma hallo yake cewa ban sa ban lulluba a jikina ba da ayyuka na yaudara kenan mahallin shayi dai la sauba fajirin labistu kenan bai sanya ba tufa ta fajirci wadda take cikin jikin shi shine mai yake da suna zuciya almihim kenan wannan su ne fassarori guda uku na kalmata wasiya baka fatahir amma abin da ya ya zama zahiri aka yi yawan fassara da shi shine wasiya baka fatahir tufanka kayanka ka tsarkake su kuma ba laifi duka ana iya amma mai ma'ana amma dai wannan ita ta zama zahira sai kuma abu na gaba warruj da fahajar game da gumakai ka nisance su warruj da fahajar goma kai ka nisance su ka dawwama a kan nisance su don tabbas manzala su sama ba zai kusanci ba goma kai ba zai zauna ba tare da su ana haɗi ne don al'ummar shi kowa ya nisanci gunki ya nisanci shirka ya nisanci duk wani abin da ake bautawa koma bayan allah ba wai ka nisanci gunkin ba ka barranta da duk wa'inda suke yi a aikata haka Allah maɗauki sarki yake ba da hikaya kan annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam na'am rabbi innahunna rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas Allah maɗauki sarki yake cewa annabi Ibrahim daga cikin addu'a da yake yi ya Allah ka nesanta ni da ni da ƴaƴana surriyata kada mu bauta wa gumakai domin sun batar da mutane da dama kenan kaga manzo Allah sa samawa kuma an umarce shi da haka war rujda fajar ka nisanci bauta ma kuma kai shine al rujda malamai suke cewa shine al asnam wal awthan kuma kai wanda ake bautawa na duwatsu ne ko na bishiya ne ko na menene ko hoto ne ko makamanta haka nisance su ba kai masu wadar ibn zaid yake cewa ar rujda al'aliha allati kanu ya abuduna gumakan da suke bautawa mashirkai na da su ne aka ce kanizance su da kuma mashirkai ne yau da makamantan haka Allah taimaka ɗaya daga cikin malamin tafsir yake cewa arruza ismun lil qabilil mustaqdar suna ne wanda duk wani abin da shari'a ta kyamata batta so kanisance shi kidan kaga ma'anar da wannan tafsirin ta yi zama a hannu arruzda shine suna ne na duk wani abu kabehi mummuna wanda shari'a batta so ana so ka nisance shi bautar gumki na kan gaba ko kuma gumki na kan gaba da duk wani abu mummuna ya shiga ciki ka nisanta Allah taimaka haka irin wannan umarnin ya zo a wata aya na mauki sarki ke da fashi ta ne burrisa فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Allah maɗaukin sarki ya ce ku nisanci mu dauɗa da abun kyama na bautar gunki ko kusanta gunki ko kusanta masu bauta mishi kuma hallo ku nisanci kaular zo kaga wani zai nuna maka shine duk wani abun kyama ya shiga ciki amma gunki na kan gaba shine zai warza fajar game da gumakai ka nisance su shi yasa malamai suke cewa wannan magana ce in an dauki tafsirin ar-rujda shine ismun jami'un li kulli al-qabih al-mustaqdar karrijsi in an dauke shi suna ne wanda ya dauki duk wani abu mummuna wanda shari'a take malamai suke cewa wannan magana ce wadda take jami'un li makarim al-akhlaq magana ce wadda ta tattare maka dukkanin dabi'u kikkiawa wanda shari'a take so duk wani abu mummuna ka nisance shi wanda Allah baya so Allah ya taimaka sai kuma Allah maɗauki sarki ce wala tamnun tastaksir kada ka ba da kyauta ko sadaka ko kyauta ka ba da don kana neman a baka madadi a baka sakamakon wannan wani ladabi ne wanda he musulmi ke da shi wani ladabi ne wanda ladabi ne na musulmi na kwarai wani ladabi ne wanda tun harkun hara da awa aka tsoron a rabin rahama a kan shi don mai koyi da manzan Allah kuma ya kokarin yi ba wala ta munun kada ka ba da kyauta ta taksir kana jiran sakamako don ka samu ƙarin dukiya ta hanyar kyautar da ka ba da ka ba da kyauta kai kana neman lada ka ba da sarka kana neman lada amma kuma kana so a baka wani madadi kenan ga watan ka hudda ita ce rabanka a lahira kuma hallo kana nema a baka wani dukiyar ba ta rage ba kaga dubara hila kenan hila dubara ko to Allah madauke sarki ce wala tamnun kada ka ba da sadaka man sadaka kyauta duka tana shiga ciki sadaka da kyauta duka tana shiga ciki tastaksir kana neman ƙari kana neman abaka me yasa in mutum ya bada sadaka yana neman a bashi sakamako me yasa aka ce mishi yastaksir yana neman ƙarin dukiya yani ka bada sadaka ka hudda domin ka samu lada misali ka hudda jika biyar ka bada kyauta domin ka samu lada ka riga ta zama taka har abada batta huta inda ya kayi da iblaji ko to kuma kana neman kuma a baka wani abin da jika guda ne jika biyu ne jika uku ne jika goma ne kinan ka kara dukiyarka can ka samu lada kuma ga nan kuma wata dukiyar ta kara dawo to shine aka hana manzon Allah aka dora akan wannan ladabi wannan kina cewa lalle mai da'awa ya kiyaye kada ka dinga bibiya kudaden mutane tashi isa na'a in nema dukkanin dabara na nema wanda halak ne amma kada ka yarda ka dinga bibiya kudaden mutane a baka albashi ko a baka ko a babu wannan dole ka tsaya da kanka ka nema shi yasa ba a malami malami bai da aiki dole mai da'awa dole malami mai koyarwa ya zamto yana sana in ba haka ba kullum suna rikici da mutane wannan wani ladabi ne shi ma kada ya zamto malami yana yin haka ko kuma kyauta malamai suka ce kyauta daga cikin kyautan ma ilimi ka ba da ilimi kuma hallo kana jiran a baka wani abu duk da malamai daga baya malaman fiɗo sun duba wata ayin suka ce ba laifi ba ne ba malamin da zai koyar da asubiyan ma'allin asubiyan a sanya mishi ratibi ƙasa ta sanya mishi kuɗi na biya to yanzu ya aka yi yayin babu ƙasa ba ta biya bar ruwanta da makarantu bar ruwanta da makarantu islamiyya to he don ka a samu matsala tunda kai uba kai aka wajibta ma to su malaman nan kuma wata sana'o'i ne za su bari lokacin su ya zama wala kenan a ɗanin gaba da ɗan abin da bai ta kara karya ba abai almihim dai wannan ne shi ma daga cikin ababen da aya tana iya ɗauka wasu malamai suka ce wala tamnun tastaksir shine kada ka yi ibada ka dinga ganin kayan yi ibada kayi wa Allah aiki da yawa la shine al-hasan al-basri yake cewa wala tamnun bi amalika ala rabbika tastaksir kada kai ai kada kai wa Allah gori da ibada ta kai ka dinga ganin kai da yawa ka ga cewa kai mu ai mun yi kiyamul layli mun yi tarawih mun yi itikafi ai mu alhamdulillah mun zama yan kusa da Allah a a kiyaye an kai wasa zaka bata ayyukanka haka wasu larabawan kauye da suka musulunci suka ce a mu mun zama mu ne yamunnuna alayka qalat al-arab يمنون عليك أن أسلموا قالت الأعراب آمنا تندق نقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله أنبر يمنون عليك أن أسلموا تندق بايكو yawwa karanto ta an bari mahalli shaɗin namu an bar shi daga ba يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم kaga nan larabawan ƙauye da suka zo al'arab shi yasa na daga cikin kuskure ya kaji mutum in an ce al'arabu ya kaji ya ce balarabe kamar yadda Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran larabawa sun yi tsananin kafirci haka wasu za ga suna fassarawa wannan jahilci ne da wauta al'arabu a shaddu kufran ba ƙauye wanda ya yi nesa da karatun addini ko da a maraya yake ko da a washington yake inda ya yi nesa da karatun addini shi ne ba ƙauyen da ake niyanar wurin ba laraba ba shi yasa yana daga cikin jahilci da wauta da rashin ilimi ka gama yana ta larabawan ai sun yi tsananin kafirci ba haka ba Allah ya ce ba al-a'rabu ashaddu kufran laraba sun yi tsananin al-a'rabu jam'i ne na al-a'rabi al-a'rabi shine bakauye shi ma me yasa aka sanya mishi bakauye ba dan yana cikin kauye ba dan yayi nisa da karatun addini shi yasa malamai suka ce ko a Washington kake ko a ina kake in dai baka ba kai ba karatun addini baka iya karatun alqur'ani ba baka iya karatun hadisin manzo Allah ba baka iya tafsiri ba baka san ba hukuncin hukuncin addinin musulunci baka san sirar manzo Allah ba mugun ba kauye ne kai a addinin musulunci shi yasa al-a'rabu ashaddu kufran kauyawa wanda ba sa karatun addinin musulunci sun yi tsananin kafirci shine ma'ana kyakkyawa ko da asali ana nufin ƙauyawan larabawa wanda suka yi nesa da makaranta ta annabi muhammad sallallahu su ake ne amma dukkanin wanda ya kama da su ta wajen nisa da karatun addinin musulunci ya zama su shi yasa daga cikin jahilcin da ke da kai da dama za ga mutane haka suke fasarawa har su dinga sa iyayya ta larabawa a cikin zukatan bayan Allah alhali kuma larabawan nan kai ya zamto babu komai illa kasancewarsu sun shahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa girmamawa da daraja muna ne musulmai daga cikin su laraba wannan kai ya zamto komai illa ayyukan alkhairi da suke a kasashen mu ya isa abin girmamawa da daraja ka zo kana bibiyar bbc da george bello tashoshi na amerikawa da furansawa da sauransu wanda su makiyin addinin allah ne suna yada maka maganganun mummuna a kansu kai ya ka dauka alhali in aka kara ban abinci kai ne kan gaba in aka kara ban shanu in aka yi masallaci kana daga cikin wanda kake cin more su fasalla makarantu kasunan da aikan alkhairi kai kasar kama tana daga cikin cin more su yau kasashenmu ka duba ga babu inda suke samun taimakon da ba a bukatar riba don Allah aka yi shi kama kasashen laraba in horon shi ta baka kuɗi na nan tsala kuɗi da ruwa ne za ta baka ba taimako ba ne ba amerika in ta baka rasha in ta baka duka kuɗi da ruwa ne in suka ce sun baku taimakon makamai kuɗi da ruwa ne babu ba san ba don Allah abadan ba san ba alkardul hasan yi don Allah ba da bashi na don Allah ka nema a gurin Allah amma su ko wannan kasashen larabawan ka bincika gani kasashe na musulmai na larabawa don allah suke yi ɗauki na musa saudiya in ta baka kuɗi ta baka ne don allah ba wai tana nihin ba don ta yi kuɗin ruwa don ta waye da sauransu shi ne bambancin da ke da kwai tsakanin wannan wani haka ga yana ganin cewa turawa sun yi a kan larabawa wanda suke musulmai ne allah ke allah sai albarka da alkhairi su kuma inda mun san yadda muke cikin zuciyarsu wallahi ba ma wani baka inda mun san yanda muke cikin zuciyarsu ba mu haɗin haka kalli ƙasashe na larabawa da akwai ƙasashen larabawa da suke cikin matsala amma zakkarsu da kuɗaɗe na taimako za su ce a kawo nan afirka sun yi matsala saboda musulunci da ke su can duk matsalolinsu bai kai ba matsalolin nan saboda musulunci su faddala 'yan afirka saboda musulmi ne a kan sauran kasashe na 'yan uwansu wanda suke cikin matsala kawar yaman kamar da yake suna filistin da sauransu amma kai doci benin da muryar amurka da muryar horon da muryar wace ce su ringa sa maka ƙiyayya da 'yan uwanka musulmi allah kiyaye Allah sai albarka da khairi kenan sai mu dawo wala tamnun tastakfir Allah Allama Hassan al-Basri yace shine kada kai wa Allah gori da ayyukanka da kake da ibada ka dinga ganin sun yi yawa kai wa Allah aiki da yawa shine maka kawaja da me yake so ya mun nuna alayka an aslam Allah taimaka Allah sai alkhairi sai mu dawo kan fasara ta asali shine wala tamnun tastakfir ita tahi shahara kuma ita malamai suka hi rajjahawa wala tamnun tastaksir kada ka bada kyauta kana neman a baka madadinta domin ka tara kuɗi kayi sadaka kana ka samu ladanta kuma kana neman madadi kayi kyauta kana neman ladanta kuma ka samu kana neman madadi da za a baka shine malaman da zaka ga suna fasartawa kamar ba kauye ya ka maka kaza yana jiran ya ka maka kaza ko ciku ko miyar kuka yana jiran ka bashi jika biyu ko jika uku don ya yi kuɗin mota kamar kai ma ka tafi ƙauye ka ɗauki wani sabuli ne wani waye wani waye na birni ka kai can ka bari he lokacin da yake suna kaka yayi sun yi girbi ka kwashe musu wakensu baka da tausayi ka kwashe musu biyar kuka ɗan abin da suke lallaɓawa su ida shi shekara ka kwakwaso ka zo ka daga ta kai ai kawai na je na je na na yi mai noma sa'a a gari duka malamai suka ce wannan na daga cikin haka shi yasa in san samu ne in za ka kai ziyara ƙauye kada ka gaya musu ya ana gobe sannan kuma hallo ka yi ƙoƙari ka nisanci lokacin da za ka kwashe musu abincin da za su lallaɓa su wuce shekara Allah taimaka Allah sai alkhairi shine malamai suke cewa nan an hana kai wanda ka ba da sadaka ka ba da kyauta ka jirayi a baka sakamako amma in dai zuciyarka ba ta'allaku ba da haka aka baka sakamako ba laifi ka amsa manzan Allah ya bayyana a hadisi man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda ya aikata muku kyakkyawa ya baku kyauta ya baku sadaka ya muku aikin alkhairi fakafi'uhu ku bashi me yake suna ku kyautata mishi ku bashi wani abin da za ku iya kyautata mishi ku yi mishi mukafa'a ku bashi madadi ku yi mishi mukafa'a amma wannan wanda ka bawa ne aka wa magana ba kai ba fa in lam tajidu mazala ce in baku da wani abin da za ku bashi na kyautatawa to fad'u lahu ku yi mishi addu'a Allah saka da alkhairi Allah sanya albarka shi yasa bahaushe yake cewa yaba kyauta tukuici ko in aka baka kyauta to ka bada tukuici tukuici na abin hannu in baka da addu'a wannan anawa wanda aka ba magana amma kai ga ladabin da aka baka kada ka bada kana jira an baka kada ka bada zuciyarka ta ta'allaku da haka balma hatta kai ta kawo in zuciyarka ta ta'allaku da haka ka bada sadaka ka bada kyauta ka dinga yin fushi na bashi kuɗi ko godiya bai ba na bashi kuɗi ko tukuici bai bani ba wannan ne ba a so ba ɗabi'a ba ce ba kyakkyawa Allah ce maka yana daga cikin abin da ya kai mutum zuwa ga ya ɓata ladan sadaka shi da ladan aikin shi da yana alkhairi haga wala ta yamma mul khabisa min hutun fi qul kahin nan ba ayat ta dan kwanta wada take qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha qaulun ma'ruf kai magana kyakkyawa wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha shi ya alkhayr da sadakar da zaka bi ta da cutarwa ha la tubtilu ga ayana tazo wala la tubtilu sadaqatukum bil manni ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha na'am Allah ma'aukin sarki ce ya ku mu'minai la tubtilu sadaqatikum kada ku bata sadakar da kuka yi da ayyuka na alkhairi da kuka yi sadakar da kuka yi zakka ce ta wajibi sadaka ce ta mustahabbi haka kyauta ta shiga ciki kada ku bata su ku bata ladan su bil manni da gori hanya da kake sawa har ka dinga goranta mutum in ka bashi sadaka ko kyauta shine ya zamto a zuciyarka ka kwallabu bayan ka bashi kyauta kana jiran sai ya baka tukuici ko kana jiran sai ya maka godiya ko kana jiran sai ya girmama ka ko kana jiran ya maka taimako ko ya maka agaji in dai har kana jiran haka to kai kuma ka dauki hanyar da zaka bata sadaka wannan zaka yi mishi gori ko da kai kadai ne wata ranka daga ta kaiwa da da bashi kaza da bashi kaza da makamanta ko ka je ka samu wani kana gulmashi ta ka bata la tubdu sadaqatukum bil manni wal adha da cutarwa wani haka ga yana cutarwa ma dalilin haka yace bani kana kuma ce kai yanzu kaza yana cutarwa yana goma shi da makamantan haka kina kaga wannan ayar da akwai ladabi a karkashin ta wasu malamai suna cewa wala tamnun tastaksir wannan min khususiyatin da bisa sama take danta da manzo Allah sallallahu shi kadai ne aka hana in ya bada kai ya jirayi madadi in ya bada ilimi ne kai ya jirayi madadi da tukuici in ya bada kuɗi ne kai ya jirayi madadi da tukuici abin da ya yi wa mutane kai ya jirayi madadi da tukuici amma babu dalili akan khususiyya khususiyyar manzan Allah sai da dalili abu in manzan Allah aka umarta da shi ko kuma ya aikata bakka cewa ya keɓanci manzan Allah sai da dalili sabo kaga babu dalili shi yasa wannan aya amma ce kowa ana neman shi ya ladabtu da wannan ladabin Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda baka fadi dai a ƙarshen wannan Allah sa yana daga cikin abu mai amfani ibn abbas yake cewa la tu'ti atiya taltamisu biha afdal minha kada ka ba da kyauta kana neman sama da ita bayanai ne sama da ita shine baitin ka samu ladanta kuma halwa kana neman a baka wani abu ko makamanta haka Allah taimaka yana wannan shine hanin da akai kuma ɗaya ne daga cikin ladabbuka ɗabi'u kyakkyawa Allah taimaka Allah san alkhairi sai Allah madaukakin sarki ce wa li rabbika fasbir game da lamarin ubangijinka umarnin da yema shari'ar da ya dora ba isar da sakon da ya dora ma fasbir kai haƙuri kamar fasbir li rabbika kai haƙuri dan Allah fasbir sabran jamila a wata aya cikin suratul ma'arij kai haƙuri haƙuri kyakkyawa kuma kai haƙuri dan Allah fas wa li rabbika fasbir taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufid al-hasr nan kaga rabb li rabbika shi ya kamata ya zamto a baya kana a ce fasbir li rabbika he aka gabatar da wa li rabbika saboda a nuna cewa shi kai dan shi zaka yi haƙuri kai haƙuri dan Allah in ka yi haƙuri don Allah inna ma yi wafas sabiruna ajirahun bi gairi hisab masu haƙuri don Allah ana ba su lada ba tare da lissahi ba ginin ka yi haƙuri don Allah malamai suke cewa ƙarƙashin haka ka yi haƙuri don Allah game da umarnin da ya ma wajibin da ya ɗora ma sa'a a gare shi ka yi haƙuri ka nafaza ka yi ka tashi da ayyukan da ya wajibta maka ka tashi da ayyukan da ya ce ma mustahabbi ne kai ka yi haƙuri kuma a kan haka haka kuma abin da ya hana ka ya ce kakkani haramun ne ko kuma makaruhi ne ka yi haƙuri ka bar shi don Allah wannan lada za ka samu haka kuma hallo abin da Allah ya ƙadarta maka na musiba na wahalhalu na ƙaddara ta rayuwa mai daɗi ko mara daɗi ka yi haƙuri don Allah za ka samu lada wani rabbika fasbir game da ubangijinka ka yi haƙuri ko kuma wajen ka fasbir ka yi haƙuri don Allah haka kuma lututar wadda mushirikai za su yi ma ka yi haƙuri dole ne yau in za ka yi da'awa za ka waɗi gaskiya dole ne da kowa inda ba sa son gaskiya su kuma za su cutar da kai mazalar sama an cutar da shi kuma ya yi haƙuri a wani guri shi yasa Allah ma'auki sarki ce fasbir kalama sabara ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la ta'dil lahum Allah ma'auki sarki cewa manzo Allah sama kai haƙuri kamar yadda manzanni masu azma masu ƙarfin niyya suka yi haƙuri su ne wanda muka ga muka bayyana su a farkon darasi kai haƙuri kawai yadda suka yi haƙuri wala tastajil lahum kada kai gaugawa wajen zo musu zo musu da azaba manzo Allah kuma yayi haƙuri ayoyi da dama suna mun ga wasu ma daga cikin su to kaga wannan haƙuri kenan ana so kai koyi da haka in mutuwa aka ma ka yi haƙuri inna wasabar inda sadmatin ula a lokacin da musiba ta zo maka gab a lokacin ake so a ga haƙurinka tana safka to haƙurinka ana ake so ya bayyana Allah ce maka to wannan su ne ayoyin da aka harawa manzo Allah sa sama wahayi bayan inqita'il wahayi bayan an yi wahayi na hari na suratul iqra wannan su ne ayoyin da aka harawa wahayi sannan kuma daga ba wa'inna suka zo sai Allah madaukakin sarki ya bayyana tashin alkiyama yaya zai kasance me zai faru lokacin tashin alkiyama Allah maɗaukin sarki yake cewa Allah mafadda idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir ala alkafirin ghayru yasir ذرني ومن خلقت وحيدا وانا وانا موضوعي ندبم كده Allah maɗauki sarki yake cewa fa'iza nukira fin naƙur a yayin da aka busa ƙaho nukira a yi nufiha fin naƙur fi sur ko kuma filƙarn a yayin da aka busa ƙaho nukira a yi nufiha nukira nufiha in aka yi busa wadda an naƙur kuma shine alƙarn da asur shine ƙaho a yayin da aka yi busar ƙaho busar ƙaho kala biyu ce za mu gani da akwai tawari wanda aka yi kowa zai mutu duk wata halitta za ta mutu yin wanda ya ga dama kata mutu sai kuma busa ta biyu wanda yan an yi kuma hallo kowa zai tashi ya tsaya gaban allah maɗaukin sarki fa'iza nukira fi nafi wanda wannan busar allah maɗaukin sarki ya bayyana su guda biyu dukansu allah maɗaukin sarki ya bayyana su a suratu zumar Allah maɗauki sarki ke cewa wa nufiqa fi suri ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون na'am Allah maɗauki sarki ke cewa wa nufiqa fi suri za a yi busa a kaho kenan dab da tashin alkiyama wasu malamai suka ce tsakanin busa ta faru da ta biyu da da gwagwanin shekara arba'in almuhim Allahu alam Allah maɗauki sarki ce wani fiƙa fi suri za a yi busa a ƙaho kenan ƙaho kaga ana ce mashi asur ana ce mashi alƙarn shi ne asalin sunan shi ana ce mashi kuma annaqo kawai da yake cikin ayat da muke fassara fasa'ika man fi samawati wa man fil ard dukkan wanda yake cikin sammai da ƙasai za su haɗu su mutu fasa'ika man fi samawati wa man fil ard dukkan wanda suke cikin samai da kasai na halittu za su haɗu su mutu han mala'iku ya Allah ya ce illa ma sha Allah ko kuma illa man sha Allah sai wanda Allah ɗaukin sarki ya so ba zai mutu ba amma ba a bayyana ba waye wasu suka ce la shi mala'ika mai rike da ƙwahon shine israfil shine ba zai mutu ba wasu suka ce la mala'ika jibril wasu suka ce kaza babu dai dalili shi yasa Allahu a'lam wa hanin hada bayan haka sun manufi hafihi ukura sannan za a ƙara yin busa ta biyu a cikin ƙahon fa'izahun ƙiyamun yanzurun sai ga maka mutane gabaki ɗaya da halittu gabaki ɗaya sun tsaya gaban allah ma'auke sarki suna jiran hukuncin allah to ita wannan ayar da muke ciki fa'iza nukirafin naƙo a kan wace busa ce take magana tambaya a busa ta fara ce ko kuma ta ce akan busa ta biyu ce take magana shine Allah madaukakin sarki ce fa iza nuqira fi naqur a yayin da aka bushi aka yi bushi busa a cikin kaho shine fa iza nuqira fi naqur a yayin da aka yi busa a kaho shine nafkha as-thaniya nafkhatu al-ba'th wa nushur busa ta biyu ta tahada mutane domin su tayi gaban Allah madaukakin sarki a falfajir al-qiyama wanda zai iya cewa ai busa kahin ta zo ma dan wana ma dan jima har ma zaka ga wasu suna yin izgili sun ga cewa wallahi in ya sha wahala ko makamantan haka ko aka mishi wata maza ya ce wallahi da kaho a guri na yake da na busa a ga wannan izgili Allah ke to wani zai kaji ya ce a da dan nisa ma muri da makamantan haka wani lokaci annabi Muhammadu annabin rahma yake cewa a hadisin da Abdullahi bin Abbas ya rawaito wanda imam ahmad ya huddo shi manzala sami ke cewa kaifa an'amu ta yaya za a yi in walala in ji daɗi in bararraje a duniya ta yaya za a tsaye a hankali na kwanta a wannan duniya wa sahibul qarni qad taqama al qarn alhali ma'abucin kaho wanda zai yi bushi a cikin kaho ayi tashi a kiyama qad taqama al qarn ya riga ya sanya kahon a bakin shi wa hanna jabhatahu ya ya karkata wannan mai goshin shi ya karkata kan shi kenan ya sa kawon ya karkata goshin shi goshin shi yantaziru mata yu'mar fayanfukh yana jiran umarnin Allah yaushe za a yi mashi umarni yayi boshi abin yantaziru mata yu'mar fayanfukh qalu sai sahabbai suka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda hali kamar haka ne abin ya zo kusa ya riga ya dana ya sanya kaho jiran umarnin Allah yake fa mata amruna da me zaka umarce mu sai manzo Allah ce ku dinga hudin wannan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah tawakkalna ku dinga hudin wannan zikirin ku dinga yawan da hudin shi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah tawakkalna wannan zikirin yana da muhimmanci duk wani abin da kake tsoro in kana yi Allah zai kare ka kaga nan sahabbai suna tsoron me busan karko sai Allah ya ce manzala ya ce ku dinga hudin wannan zikirin hasbunallah Allah ya wadatar mu wa ni'mal wakil kuma madalla da majibancin lamarin mu Allah madaukakin sarki ala Allah tawakkalna akan Allah kadai muka dogara to wannan kai wai ta yin shi ana so ka dinga yawaita yin shi duk wani abin da kake tsoro a nan duniya ne ko a lahira dinga yin wannan azkar din daga taska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna da akwai farlata ta insha Allah wani lokaci wal Allah radda muka je rashin wata ayat take bayani akan haka za mu ishara akan haka bi iznillah tabaraka wa ta'ala sai mu dawo kan saboda ganin lokaci amma fara mana ishara fa idza nuqira fi naqur ayayin da aka yi busa a kaho ma'abucin yin busar a kaho man bayyana shi ne mala'ika israfil fa idza nuqira fi naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir wannan wunin da za a yi busa a kaho yawmun asir wuni ne mai tsanani kaga mumuni zai shiga tai tsoro ko sai aka ce kwantar da hankalinka ya kai mumuni alal kafirina ghaira sir game da kafirai wannan wunin bayyada sauki tsanani gare shi akan kafirai malamai suka ce mafhumul mukhalafa ta wannan ayar shine game da mumunai sauki gare shi malamai suke cewa mumuni zai ji wunin tashin alkiyama yanda ka sallah yana yin ta ko sallah magarba ko sallah isha'i ko sallah asba ko sallah isha'i ga sunan salloli dai wanda kake yi da guda biyar kamar yadda kake yin sallah haka za ka ji wacewa wani tasha alkiyama ka yi mummuni kenan allah sanya mu cikin mummunan da za su ga tasha alkiyama sauki gare shi za su ga shiga aljanna sauki gare ta allah taimaka allah sai alkhairi to in shine allah maɗauki sarki ce alal kafirina ghairu sir wannan wani game da kafirai bayyada sauki tsanani gare shi a kafirai dama marga mun ga aya ya kullu kafirun hada yawmun asir kafirai zaka suna cewa wannan wuni wuni ne mai tsanani ibn kasir ya kawo wata hikaya mai muhimmanci shukran mun zo karshe insha Allah dama mun zo gurin tsayuwa insha Allah ibn kasir ya kawo wata hikaya Allah mai muhimmanci za ta sanya wa mutum ya dinga tadabburin alqur'ani dan uwa dama daga cikin nukutar da mun ce in yi ishara manufar wannan tafsirin namu da muke tahiya a hankali a hankali shine kai bawa lokacin da kake karatu alkur'ani da lokacin da kake sallah da lokacin da kake karanta wannan ayoyin ka dinga tunato ma'anonin su shi yasa muke bi a hankali kowane guri mu hudo ma'anar shi bakin gurgudu mu yi ishara to wanta isa ibnu kasir ya rawaito ɗaya daga cikin alƙalai na basara ɗaya daga cikin manyan alƙalai na basra ana ce mashi zurar bin abi aufa bin aufa zurar bin aufa ibn kasir a kashin wannan ayoyi ya kawo wannan tafsir yake cewa wani lokaci ya tada kiran sallah ya tada sallah yana yin sallah sai ya ta asbahi ya shine liman ne liman ne yana sallah ta asbahi yana wa al'umma shi sallah ta asbahi a bayan shi suna bayan shi to he ya buɗe da wannan sura ya aiwal muddassir ya buɗe yana karanta yana karanta lokacin da ya zo wa'innan ayoyin anar ma ƙara karanta su fa'iza nukira fi naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir 'ala al-kafirina ghayru yasir yana karanta da ya zo daidai wannan gurin kai tsaye ya yi kukan zuci kuka na zuciya kai tsaye ya haɗi ya rasu tsananin tadabburi kaga mazajen kwarai ibn kasar da ya haɗi haka ya ce rahimahullah Allah ji kanshi to haka mutanen kwarai suke suna bibiyan ma'anonin alkur'ani suna karanta alkur'ani suna masu bin ma'anashi suna karanta alkurani suna masu lura suna karanta alkurani na kara musu imani suna karanta alkurani in ka ga suna kuka sun san abin da yake ciki aka ce wai wani bahaushe ne ko kuma wani bakafata ne dai namu ya tahi yana ganin a tele a maka ana ta kuka da ya tahi ana karatu ana kiyamun laili yayyayi kuka yanzu ya kasa zauwa yayyayi kuka yanzu ya kasa zauwa to baka san ba ma'ana abin da ake karanta ya za a kai kuka yayyai kuka zo ka zo kinan kaka kukan yana zauwa ne in ka san ma'ana abin da ake karanta da kake gani limaman makka da sauran larabawan da suke bi baya ana karanta suna kuka sun san me ake hodi kai kuma ka zo ka zauna bala- ba balarabe bane ba kai bakka jin larabci sannan bakka zuwa makaranta su a duk da larabawa ne wallahi karatu suke yi. kadai ya isa da kwal da kake yi kai yanzu ana karanawa a waren shanci da sauransu to su da kwal da suke ta musulunci ce suke ko me za a karanta da akwai karatun alkur'ani da addinin musulunci ya ka karanta duk mun gurɓace wa ƙasashen larabawa a ko me kake karantawa ko likitanci kake karantawa ko karatun aburo ko me kake karantawa dole da akwai mutasallabatid daula abinda ƙasa take so ya kai har da alqur'ani sai ka har da ce rabin shi ko dukan shi haka kuma hallo me yake suna karatu na addinin musulunci tauhidi fiqh sira dole ya kasan su da wani bangare na tafsiri da hadisi to mu kuma nan kai bakka karatu fakka bibiya kaga da akwai matsala Allah taimaka Allah sai alkhairi kenan dai wannan shine sababin da yake sa kaga mutum yana ana karatun alqur'ani yana so ya ga shi ma yayi koyi ya shiga cikin masu kuka masu bibiyar karatun alqur'ani amma ya kasa ya dinga kallafa kan shi yayi yayi zuciya har a dinga ce mishi zuciyar shi a gege shi wala Allah kuma wallahi mutumin kirki ne zuciyar shi ba a gege shi bane ba kawai bai san ma'ana abin da ake karanta ba to ƴan uwa mu yi kokari wannan tafsirin namu mun dauko suwar ɗin nan kananu ba don kowa ba don ya taimaka mana akan tadabburi mafi yawan surorin mun hardace su kidan mu yi kokari mu bibiyi karatun su a a mai da hankali a lura da ma'anonin su Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai a cikin mizan na hasata ba abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana duk da lalle mun dan ja amma dai insha Allah dai bukata ta bada insha Allah Allah taimaka Allah sai alkhairi shukran jazakumullahu khair shukran jazakumullahu khair na'am na yadda kuka tsara na hayya a ɗan gaggauta
Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum salam.
Na farko yana cewa mara ina da wani aboki wanda ya kasance yana ga faɗa mun maganganu wanda ba na jin daɗin su yakan kira ni da dabba ko ya dinga danganta ni da wani wata irin halitta haka kuma ba ni kaɗai ba hatta sauran abokanai na ma haka yake kiransu shi malam wannan ya dace mu yi abota da shi ko kuma ya zamu yi da shi
na na farko mutumin da yake wulakanta dan adam yake kiran shi da sunaye ko kuma da maganganu wanda ba su dace ba bai halatta ba bai halatta ba ka dinga kiran dan uwanka da lakabi mummuna ka ce mishi dabba kare akuya timkiya ka dinga kiran shi da maganganun bai dace ba bai halatta ba shi a karan kanshi ya kiyaye sannan kuma hallo wajibi ne a yi mishi nasiha a faɗakar da shi da uslubi wanda yake kyakkyawa sannan in aka mishi nasiha ya kiya to ba laifi ba ne ba a nisance shi ba don ko ba saboda matsalar da kan iya kawo wataran ka iya yin zuciya ka ce ka biye shi wataran ka iya yin zuciya kai maka ce karamu da makamanta haka nan wannan matakan da ya kamata a isa wani jahilci da ke sa shi yana ganin haka ba matsala ba ne ba kenan a mishi nasiha a mishi faɗakarwa allah taimaka allah sai alkhairi
Mai tambaya na gani ke cewa malam assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam malam shin da mutane da aljanu za su gamu ne a aljanna ko kuwa kowa za su kasance daban-daban Allahu a'lam Allah maɗaukin sarki shi ne masani Allah taimaka Allah sai alkhairi na'am Eh, Allah zai ware musu aljannar aljannun daban mu ko mutane a ware mana aljannar mu daban ko ta kuɗa mu za a yi to Allahu a'lam Allah shi ne masani na'am Ah, mai tambaya na gaba tana cewa malam idan mace tana jini na al'ada za ta iya yin sujudu tilawa na'am mace idan tana jini na al'ada tana iya yin sujudul tilawa domin sujudul tilawa ba sallah bace ba ana yin ta ko babu tsarki ko da sujudul tilawa da sujudul shukr sujada ta tilawa an kazo guraren da ake yin sujada alqur'ani domin ta iya karanta alqur'ani na hardatta ko kuma ta karanta alqur'ani ta hanyar sujada din da iya safa ɗaya ce za ta buɗe ko kuma wani bangare na alqur'ani wanda mafiyan malamai sun ta babu laifi amma ɗauka alkurani ka cokam shi ne aka samu saɓani shi ma a magana mafi inganci wanda tsakanin da allah iya abin da ya bayyana a gare ni na dalilai a magana mafi inganci babu laifi tana iya ɗaukar alkurani ma ta karanta abin da ba a so jinin haidar da ya taɓa kurani tabbas kuma mata alhamdulillah da akwai sauki na ta yanda jini ma ba zai taba duga ba ma a gani yanzu ga da akwai da yake wasu na abdiga ta zamanin nan da mace tana iya sawa ta liƙe wani ma ba ya taba hauwa ran shi ma ba kaji ba sai dai mace ka zama ce ko kuma yan makoci in mijinta ya bata kuɗin saya sai ta je ta yi fayandi ko kuma mai ake cewa adashi ko makamanta haka kina kaga tana iya yi kuma za ta iya yin kenan su dudu tilawa wanda ana karatun alkurani da akwai guraren da ake yin tila ake sujjada in an karanta su sannan za ta iya yin su dudu shukwa an ba ta labari na alkhairi na wani abu na alkhairi ya samu kai tsaye ta haɗi ta yi sujjada ga allah maɗaukin sarki to shi ma da yake suna tana iya yi saboda ba cikakkar sallah ba ce ba amma wanda koma bayan haka wanda ya shahi sallah hatta da sallar da babu sujada ya tsayuwa ba ya taba ta shi ne sallah ta gawa ko kaga ya tsayuwa kadai shi da ke sallah ce da akwai kabbara da akwai sunarciya shi kuma wani sujudu tilawa da sujudu shukur babu kabbara babu sunarciya kawai sujada ta Allahu akbar a ga Allah ya maka na'am tambaya daga bai ke cewa malam fatan a sha ruwa lafiya shukran da alhamdulillah mutum ne mahaifansa suka rasu sai yake so ya dinga yi musu sadaka shi ne yake tambaya shin wata irin sadaka ce ta fi dacewa ya musu
mutumin da ma'aifan shi suka rasu yake so yin sadaka babbar sadakar da ya kamata ya yi musu in Allah ya hore mishi yana iyawa gina masallaci wanda sadaka ce jariya gina makaranta wadda sadaka ce jariya gina rijiya wadda sadaka ce jariya yi ma al'umma aikin da zai jima ana amfani da shi bai lalace ba wanda shi masu sadaka ce jariya kai sai kare ka ce ka nemi wani wanda ka yarda da tsoron allon shi da takawar shi mai kuɗi ne ko malami ne ko wani dattijo ne ko makamanta haka ce wannan karan na saye shi ne ina so a gina masallaci in kana da hanya ko kai ka iya yi da allah gina masallaci duka wannan sadaka ce jariya bayan haka fakka da karin haka ga littafai ɗaliban ilimi suna buƙatar littafi duk makarantun da muka sani a da magaram ana buƙatar littafai ko da arba'un hadisi ya sayo da ashirin kawo makaranta ba ka ga bulogul maram ga riyadu salihin da sauran littafan da ake yawan amfani da su amdatul ahkam kitabut tauhid arraba al'umma ga alqur'ani wanda ake buƙata yanzu ɗaliban ilimi suna da wasu matsaloli irin wannan alkur'ani wanda ake raba kyauta ba su da matsalar shi amma suna buƙatar irin alkur'ani da yake izo biyu sayo irin wannan da yawa ka ba da a rarrabawa ɗaliban ilimi su yi ta karantawa sadaka su je wa ma'aikata zai jima ana amfani da shi da makamantan haka da kaya harkar yaɗa wa'azuzzuka da harkar aika da alkhairi duk ga hanyoyi bayan haka ciyarwa wannan ababen da za su jima abin da aka yi so in kada so ka yi sadaka ga ma'aifanka ka yi abin da zai jima ana amfani da shi in ba ka samu badama kana iya yin abin da ko da yanzu a ci a ƙare shi ne sadaka adiya wanda muka sani a dawa abinci a raba a raba abinci ɗanye a raba kuɗi a raba waye kana iya yi amma abin da ya fi yi ƙoƙari ka yi sadakar da za ta jima ta iya yin shekara goma ashirin ɗari tana ana amfani da ita Allah ta yi
sai tambayar shi ta biyu yake cewa mutum ne ya gina sabon gida sai yake so ya shiga ya tare da iyalinsa shi menene ya ya dace a cikin shari'a yayi kafin ya shiga mutumin da ya gina sabon gida abinda ya tabbata a shari'a shine zai karanta mishi mai kyau suna suratul baqara suratul baqara za ka karanta a cikin gida kana iya karanta da kanka in baka iya karanta ba ka sa wani ya karanta ko kuma ka sa kasa kuma malamai suka ce ba iya suratul baqara ba duk abin da ya sanar na karatun alqur'ani yayi wazi wannan kahin ka shiga ko lokacin da zaka shiga kada ka mance sallama kai sallama kada ka mance alkarin shiga gida da kai da iyalanka sannan kuma lokaci kokari kada ka yarda ya zamto mabudin gidan wannan shine zunubi yi kokari ka yi sadaka ka yi aika alkhari kada ka yarda ka yi aika mummuna ka haɗa abokanka a yi wata bushasha a sa radiyo a cikin sabon gida da sauransu ka kiyaye sannan yi kokari wannan sabon gidan naka ya zamto mabuɗin shi alkhairi ne karatun alkur'ani azkar kiyaye sana da sauransu ya tabbata a hadisi manzo Allah yake cewa inda akwai shu'um saurin samun matsala a cikin ababe shine abu ya zamto daga ka daga ka same shi ana iya samun matsala shine ababe guda uku macen aure shi yasa aka shar'anta ma lokacin da ka samu macen aure zaka dora hannunka ka ce Allah ina roƙon alkhairi da Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma jabalta alayhi da kuma abun hawa tun daga irin nada jiki doki raƙumi har zuwa belo moto mota shi ma aka shar'anta ma kai haka haka kuma halbuwar gida shi ma kenan gidan ba laifi lokacin da ka gama shi ka ɗauki hannunka ka ɗora allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alaihi wa a'udhuka min sharri wa sharri ma jabaltahu alaihi kinan ka yi addu'a kuma kakkamance ka yi mai ta yin addu'a Allah kare Allah sanya albarka a wannan gina Allah taimaka Allah samu sarki na wannan shi ne kuma ka mutum ya yi kokari bakin gwargwado in zai yi abin da duk da nisan ta haram wajibi ne ka yi kokari in za ka yi abin da za ka yi amfani da shi ka rayu tare da shi ka nisanci haram na ciki wannan ma na da muhimmanci Allah taimaka Allah samu sarki ita macen za ta iya dora ita ma ta sabon angon na'am macen za ta iya yi ta yi addu'a Allah kiyaye bai zo ba dai a hadisi dai za ta tsora hannu amma dai ta yi addu'a Allah kiyaye shi Allah sanya mishi albarka Allah sanya da addu'o'i ga sunan dai dama ta yi ita ma tana iya yi wadah amma dai ba ta tsora hannu bai zo ba a hadisi dai za ta iya tsora hannu amma za ta yi addu'o'i na alkhairi da albarka Allah kiyaye mijina Allah tsora shi akan alkhairi daman mace an yi so ta zamto ko da yaushe tana cikin wa mijinta albarka kai guda zai ta yi mishi addu'a shigowa gida yayi ta yi mishi addu'a shi yasa aka ce ka zaɓi ma'abuciya addini ta riba ta yada ka lokacin za ta yi aure ita ko da yaushe an shara ka ta yi taimaka a tawa Allah ta mai tambaya na karshe ke cewa malam ya kamata mutum idan yana ciwon kunne ya ajiye azumi na in ciwon kunne mai tsanani ne ta yanda da akwai lokacin da zai kasance ciwon kunne yana buƙatar shan magani musakkin kamar su ibi maganin da za su ɗan lauha mishi ciwon ceb da da fara da sauransu an riga an rubuta mishi kuma in yace he ya wuni da azumi ta yi bai sha ba magani akan lokaci ciwon kunne ya dame shi kenan yana iya ajiye azumi in dai ciwon kunne ya yi tsanani kenan yana iya ajiye azumi musamman in an sa mishi maguna maganin maganin nika wanda ya sha su a lokacin da ana azumi in bai sha su ba ciwon zai karu kenan ya ajiye tunda ciwon kunne yana iya hudda mutum daga hayyacin shi ya yi ta hudin maganganun da ba su bane ba Allah ya taimaka Allah ya samu khairi kenan mutum na iya ajiye azumi insha Allah
na ƙarshe ba tambaya wacce yake ya ce assalamu alaikum wa alaikum rahmatullahi assalam malam fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah ce malam wallahi ina kaunar ku da kai da alarama dan Allah shukran jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa kaunar da kake mana dan Allah kuma Allah kai ma ya kaunace ka dan Allah haka ya tabbata a sunna in mutum ya ce ina kaunar ka ina son ka dan Allah kai ma ka ce Allah ya sa yanda kake so na dan Allah Allah ya so ka Allah taimaka Allah sai mu sari Allah ta fita mu sari abinda muka faɗi daidai Allah ta shi mai zanna hasatun mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana shukran jazakumullahu khairan hafizakumullahu wa